الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله بأوجه لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 22 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ishirin da biyu da wata na uku miladiyar haihuwar annabi Isa ɗanna na Maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyar miladiya. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da aka saba gabatarwa a wannan masallacin na darul hadis da yake wannan unguwa ta timitau a wannan birnin na tawa jamhuriyar niger wanda wannan shine darasi na 22 a jerin darussan ramadanan wannan shekara kuma shine darasi na tara a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka da fawaid ta al-ahqaf wanda ajiya mun tike karatun mu akan aya ta 29 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin yau da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta talatin da ikon Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina. Ubangiji ya taimake mu da karanta alƙur'ani daidai kuma aiki da shi daidai, ya sanya muna cikin bayinsa intattu a cikin wannan wata. alkhairin da Allah yake rabawa a cikin wannan kwanakin Allah ya raba da mu muna tawassali da karatun da muke yi da kuma ayyukan da muke na ibada ubangiji subhanahu wata'ala ba dan halin mu ba Allah subhanahu wata'ala ya karba muna arama aya ta 30 sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labari na cewa ga aljannu sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma ga abin da ya faru da su ƙalu ya ƙaumana sai suka ce ya ku mutanenmu ya ku jama'armu bayan sun juya sun je gida sun tarar da watan aljannu tawaga tasu suka ce inna sami'na kitaba mu mun ji wani abin da ake karantawa wani littafi wanda wannan littafin unzila min ba'di Musa an sabkar da shi bayan shudewar annabin Allah annabi Musa musaddiqan lima baina yadayhi yana gaskanta musaddiqan lima baina yadayhi yana gaskanta abin da ya gabata gabaninsa na littafai kafin zauwar shi annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam sannan ya hadi ilal haƙi yana shiryarwa zuwa ga abin da yake gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana ɗora mutane zuwa ga hanya hanya mai kakkiya malami suka ce wannan ayar da Allah ya ce qalu ya qaumana wacan aljanu tili sun shiga cikin fage na da'awa sun fara kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce ya ƙaumana ya ku mutanenmu ma'ana ‘yan uwa na halitta ‘yan uwa da muka dace da su suka dace da su a halitta ajibu da'i Allah inna sami'na kitaba mu mun ji wani littafi mun ji wani abin da ake karanta ba kalmar alkitab kalmar alkitab ana nihi suna nihin da alkur'ani mai girma cewa sun ji wani abu wani littafi domin alkitabu littafi ne suka ce mun ji wani wani littafi wanda wannan littafin wannan wanda wannan littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da shi ne domin unzila ai anzalahu Allahu min ba'di Musa Allah ya sabkar da wannan littafi bayan shudewar annabin Allah annabi Musa bayan shudewar annabin Allah annabi Musa aka sabkar da wannan littafi to daga cikin wannan wannan littafi ya sabka bayan shudewar annabin Allah annabi Musa daga cikin sifar littafin sai ce suka ce musaddiqan lima baina yadayhi duk littafan da suka gabata wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar wa annabawansa to wannan littafin yana gaskata abin da ke cikin su shi ke nuna cewa wannan littafin daga Allah subhanahu wata'ala ne annamal suka ce ba shakka aljinu sun shiga cikin fage na da'awa zuwa kira zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa suka ce ma kalmar alkitab nan da suka suka faɗa to suna nihin alqur'ani alqur'ani mai girma wanda ya fito ne daga Allah subhanahu wataala a wannan gabar malam suka ce me ya sanya ba a bace annabi Isa ba sai aka ce unzila min ba'di Musa alhali kuma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa akwai kusan shekara 600 bayan annabi Isa ya gabata sai da aka yi shekara 600 da ɗan kai sannan aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba a ambaci annabi Isa ba a nan sai suka kawo shi annabi Musa alaihi wassalatu wassalam suka ce wallahu ta'ala a'lam dalili لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الإنجيل saboda annabi isa an sauka masa da injila to a cikin injilan nan akwai wa'azubuka masu dimbin yawa daga ciki abinda aka ƙara akan cikin akan attaura game da shi injilar abu ne wanda baya da yawa abinda aka halitta ko aka haranta bayan shurewar attaura aka sanya a cikin injila abu ne wanda baya da yawa suka ce magana ta gaskiya ita shi littafin injila to cika makin littafin attaura ne kamar wani bangare ne na attaura aka cika ina fatan mun fahimta attaura shine shine gimshiki التوراة شيء للتابع لكي كمشيء وبنو إسرائيل شيء الإنجيل ده أكبر والنبي عيسى to kamar an cika wani giɗe ne na shari'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam ba su kuma fahimtun ba karatun ba shi yasa suka ce unzila min ba'di Musa saboda ita at-tauran ta fi karfi wa wa injila wanda wannan ya ya zo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aka masa wahayin farko sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin a bashi annabtaka yana fita ya je kogo ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to kuma a ranar kawai sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce masa ya muhammad iqra ya annabi muhammad sallallahu ta'ala alaika wasallam yi karatu ya ce ma ana bi ƙare ni ban iya karatu ba ko mi zan karanta mala'ika jibril sai ya kama mandan Allah sallallahu alaihi wasallam fa dammahu damman shahida sai ya rungume manzon Allah ya matse sa matsi mai tsanani sai da annabin Allah ya yi ya zubda zuha sai ya sake sai ya ce masa ikara ikara ya ce ma ana bi ƙari ni ban iya karatu ba mu zasu ba sai zan karanta ba ya ƙara maimaita wancan abin da ya masa sai da suka yi wannan so uku bisa wannan ma suka ce ashe shi neman ilimi al'amari ne mai wuya balma neman ilimi ya fi neman kuɗi wuya jama'a neman ilimi ya fi neman ya fi neman kuɗi wuya kasuwa ce ta kai sai kai sati ka jira kwana bakwai kana zuwa kasuwa baka amshi ko dala ba kuma baka bashi haka ne sai mutum ya share sati ɗaya bai amshi ko dala ba kuma baya fashin tafiyarta amma shi kuma ilimin duk in ka zo sai ka ƙaru ina fatar mun fahimta shi yasa yana da yana da wuya dagewa akai akwai wuya kwarai da gaske Allah ya sa mu dace to lokacin da Khadija radiyallahu anha wa ardaha annabin Allah ya komo gida a firgice bayan an karanta masa ayoyin ayoyin farko biyar na Iqra da yazo sai ya ce mata zammiluni zammiluni cewa ki rufe ni ki rufe ni sai ta rufe annabi sallallahu alaihi wasallam bata tambaye sa ba me ya faru illa dai kawai ta rufe sa da bargo yana nan kuma sai aka zo masa da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir aiki ƙara karuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mace ce mai hankali ta san ya kamata kuma ta goge da zaman rayuwar duniya kuma annabin Allah ya dace da mata sai ta ga to me ya kamata ta yi wace gudunmuwa ya kamata ta biyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ga dai wannan abu dai ba kamar ba ba ba aljani bane sai daga cikin ƴan uwanta akwai malami da yake karatun littafin at-taura ana ce masa warqatu bin nawfal sunansa warqatu bin nawfal babban malami ne ba ta yi ƙasa a guya ba sai ta jayo annabi sallallahu alaihi wasallam ta rakayosa suka zo wajen warka ɗan naufal ta ce masa wannan ɗan uwanka ne ɗan ɗan uwanka ne ya gai maka abin da yake faruwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tattara labarin duk abin da ya gani sai ya gaya masa fakala sai warka yake cewa bakin bakin tab tab yace hadan namusu alladhi kana ya'ti Musa yace wannan shine mala'ikan da yake zo wa annabin Allah annabi Musa kaga bai ambace wa ba bai ambaci annabi Isa alaihi salatu wassalam ba amma wannan ba yana rage darajar annabi Isa bane jama'a rashin kawo annabi Isa anan ba yana rage darajar annabi Isa bane bal ma cikin annabawan Allah shi annabi Isa na musamman ne yana da khususiyya da duk annabawan Allah babu mai ita duk annabawan Allah da kowane annabi yana da baba da mamma amma shi annabi Isa mamma kawai gare sa bai da baba wannan izza ce yana nuna daraja da kima da dokaka ta wa ta annabin Allah annabi annabi Isa ka san ku a ce maka ga mutum yana da baba yana da mahaifiya amma ba wanda ya cikin sa to ba garin mutum bane wannan ya sanya Yahuda suka rudu su kirista suka ce ai suka ce ai dan Allah ya Allah ya rufa mana asiri masu ce to anan alqur'ani da suka ce kitabun unzil min ba'di musa shi qur'ani yana dauke da ababe guda biyu ne al'amarin fari suka ce khabrun wa talab duka qur'ani labari ne da kuma nima ana bada an bada labari ne sannan kuma ana neman yin wani abu suka ce fa khabrun sidiqun duk abin da kaji qur'ani ya bada labari to wannan abun da gaske ne wannan aljannun da suka zo wajen manzon Allah wallahi tallahi sun zo ba ba almara bace ba ga ta da gaske ne Allah sun zo dan Allah subhanahu wataala yana ba da labari da gaske ina fatan na fahimta daga alqur'ani duk labarin sa gaskiya ne in mutum ya karyata labari ɗaya daga cikin abin da Allah ya bayar a Qur'ani to malam ya kafirce kafirci ne ka karyata wani abu daga cikin daga cikin alkur'ani mai girma sannan kuma wa qalbun da kuma nema neman ko kai ko ka bari aka ce an nema ko a ce kai ne ko kuma ka bari to kuma duk abin da kaji Allah ya ce kai ko ka bari shi kuma adalun ne adalci ne domin duk abin da za a ce kai to amfanin sa yana dawowa zuwa gare ka ne duk abin da kaji Allah ya ce ka bari to Allah ya tabbatar da cewa wannan abun zai cutar da kai da shi sa Allah ya ce ka bari ina fatan mun fahimta shi sa Allah yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya aiko manzansa da shiriya wasu ga ce bil huda anan ana nihin al ilmun nafi ilimi mai amfani kusan al ilimi kashi biyu ne shi sa in za mu roƙi Allah mu roƙi Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani ka raba kanka da ilimin da baya da albarka kuma baya da amfani wani zai ce ah yo akwai ilimin da babu albarka cikin sa kuma babu amfani kwarai da gaske mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam kansa in zai roƙi Allah roƙan Allah yake ya ba sa ilimin da yake da amfani da albarka Allahumma allimni ma yanfa'uni sai ce wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma ya Allah ka bani Allahumma allimni bima Allah ka bani ka bani ilimi kaga addu'a yake Allah ya bashi ya amfani da shi da ilimin sa ya amfani da shi da ilimin sa duk ilimin da kake da shi kuma baka aiki da shi bai da amfani duk ilimin da kake da shi baka aiki da shi bai da amfani wannan ilimin amfanin ilimi shi da kai aiki da abun da ka sani Allah ya dace da mu suka ce wadinin haƙu kuma addinin gaskiya shi ne ai al'amalu salih aiki nagartacce aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da bukata ya hadi ila al-haq ay ya hadi ila al-ilmi nafi yana shiryarwa zuwa ga ilimi mai amfani to wanne ne ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine ilimin sanin Allah abu na farin tauhidi wanda yayi karanci cikin al'ummar wannan zamani tauhidi shine babbar kwan abin da ya kamata mutum ya fara nema a rayuwarsa ka san waye mahalicinka ka san haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a kanka ka san cewa ga irin abin da Allah yake da bukata gare ka kuma dan ka zo duniya wannan karatun mai girma ne sannan kuma al'amurra na rayuwa in ka samu ka rasa duka waye Allah subhanahu wata'ala ne shine wanda yake bada lafiya shine wanda yake yake shiryarwa shine wanda yake kashewa shine wanda yake daga mutum ya sama shi yake sabkar da wanda yake sama kuma ya dawo ya dawo kasa duka wannan aiki ne nawa Allah kuma shike ruwan sama shike fitar da tsirrai kuma shike tada matattu in an tashi alkiyama to sannan kuma bayan ka san wannan to ka san annabinka sallallahu alaihi wasallam muhimman al'amura na rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam san tarihin shugaban halitta yanzu ba wani ba za ka tambaye sa tarihin annabin Allah amma wallahi bai san su ba sahabban annabi guda goma sai ka ga mutum ya gagara gano kawo su ko a'a ka ce mutum ya gaya maka ɗayan annabin Allah guda bakwai wallahi ba zai iya ba ko na cikin musulmi bai iya ba ka tambaye shi matan annabin Allah guda goma sha ɗaya da annabin Allah ya aura wallahi bai san su ba amma in ka tambaye shi yan balo na wata ekip wata club to har wanda abinci bai buga balo su ya gaya maka su fahimta har wanda ba yana zubancin baya bugawa baya taka lidar to sai ya gaya maka amma sahabban annabin Allah bai san kowa ba wannan abin haushi ne wa musulmi Allah ya kare sannan kuma ka san addinin ka ka san dokoki na musulunci ka san meye musulmi ma'anar musulunci kuma in za ka yi kai da gasken Allah ya dace da mu sai Allah ya ce aya ta gaba يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم sai suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku karba mu mai kira zuwa ga Allah waye kenan annabi Muhammad wa aminu bihi kuma ku gaskata sa ku yi imani da shi in kuka yi haka yaghfir lakum min dhunubikum ubangijin ku zai gafarta muku daga kurakuran ku wa yajirkum min azabin alim kuma Allah ya kiyashe ku ya kare ku daga azaba mai radi a gobe alkiyama wannan daga cikin wa'azin da aljannu suka wa junansu kenan shi yasa daga cikin amfanin zama tare faɗa wa juna gaskiya yana da cikin amfanin zama tare ka gaya ku gaya wa juna gaskiya duk wanda kuke tare da shi in har za ka yi abin da ba na daidai ba ko wani alkhairi ya zo kawai shi ya rike shi kaɗaya to ba bukin tafiya ba ne su sun je sun gano abin da ke faruwa sai suka yi shawar su kira ɗan uwansu zuwa ga wannan tafarki yasa annabi Muhammad yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dai daga cikin ku imaninsa ba zai cika cikakken imani ba ba za a waye kana cikakken imani ba to sai ka so ma dan uwanka abin da kake so wa kanka kuma kira zuwa ga aikin Allah ka kira mutum ya fahimci addini to ba karbin alkhairi bane ba ku ji abin da annabi faɗa wa Ali dan Abi Talib ba radiyallahu anhu wa arda ma'aikin Allah yake cewa da shi fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humarin na'im Allah ya sanya mutum guda ya gane addini ta dalilinka Allah ya sanya mutum guda ya fahimci musuluncin nan ta dalilinka to ya fi maka alkhairi a tara maka gargen jajayen raƙumma. shi yasa ba ba aiki mafi girma da mutum in yana yin shi na samun ɗaukaka wajen Allah kamar kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ga aljanu suna kira suka ce ya qaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku karba ma mai kiran ku zuwa ga Allah waye shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam domin karba wa manzon Allah karba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne idan ka karbi kiran manzon Allah to ka karba ma Allah subhanahu wa ta'ala wato kiran da yi ne sannan kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a shi ne abin da yake kai mutum zuwa ga shari'a tun daga nan duniya har gobe alkiyama daga duk wanda ya karba ma a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kamar ya karbi kiran Allah ne saboda shi annabin Allah wakilin Allah ne a doron kasa ina fatan mun fahimta suka ce ajibu da'i Allah ku karba ba dan kira zuwa wanda ke kiran ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda yana kiran ku zuwa ga abin da yake na gaskiya sannan kuma yana kiran ku zuwa ku bauta wa ubangijin ku wanda ya halice ku ashe kaga yanzu aljannu sun fahimci cewa wanda ya samar da su tun babu shine wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma shi fa wannan annabin yana kira ne ba da wata manufa ba ko don wata manufar ransa a'a baya da wani hadafi wata manufa cikin abin da yake kira ba yana kiran ku zuwa nan ku bauta masa ba ko nan ku tara kuɗi ku basa a'a yana son ya sada ku ne da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma duk abin da za ku yi fa ba shi bane za a bai waladar abin ku za a bai waladar abin da kuka aiwatar na ladar Allah subhanahu wata'ala zai ba ku lada bisa karɓa mu kiran da kuka wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa a qur'ani da da so da tare da kaji Allah yana kiran masu imani akan awa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam kuma ya danganci al'amurra kamar haka da ruku ta'atuhu fi ma amara duk abin da kaji an ce manzon Allah ne yace to kawa annabin Allah da'a a ciki jama'a mun fahimta abu na fari kenan in gaji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi kaza ko a bar kaza to sam'an wa ta'atan kawai ka aiwatar ya ce a ɗage wando kawai ka ɗage ya ce a bar gemi kawai ka kaka ɗaya kan bari ni ka a'a annabin Allah ne abin da dai ya tabbata daga manzon Allah to shikenan ya tabbata kawai aiwatar wa tasdiquhu fi ma akhbara kuma duk abin da manzon Allah ya bada labari to ka gaskata sa duk abin da aka ce maka annabin Allah ne ya ce kaza to kakkai ƙwanƙwanto cikin wannan abin domin wa ma yanzu ƙwanin hawa in huwa illa wahayun yuha shi ya sanya ababakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda lokacin da annabin Allah ya je amso ya amso karɓo sallah da ya dawo sai ya tara larabawa mutanen maka ƙurayshawa ya ce da su kun ji kun ji jiya fa na je jiya na je baitul maqdis tsakanin maqdis da ɗakin ka'aba ta hiyar wata guda in za a yi saman abin da ake tafiya a wannan zamanin a tafi wata guda a dawo wata guda in ka tafi sai ka yi wata biyu ka ce ka dawo to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Qurayshawa cewa fa shi ya je Baitul Maqdis kuma ma har ya haura sama ya an so sallah da kaza da kaza da kaza da kaza ga abin da ya faru to hankalinsu sai dan dan tabo saboda abun ne sun ji shi sabon karatu Abu Jahal la'natullahi alaihi sai ce manzon Allah dan daga kafar kai magani sai annabin Allah ya daga kafarsa sai ce daga gudan sai ce wai faduwa ga ne ce ko ah kada ka ce kage sama shi bai san me saman bane ya kai shi saman ba shi ya kai kansa ba lokacin da Ababakar Siddiq ya zo aka bashi labari suka ce kaji abinda abokinka ya faɗa aka sai ce me yayi fada suka ce suka ce masa ya ce wa ya je baitul maqdis yace ya je fada ko suka ce kware yace to wallahi da gaske ne ya je in dai shi ya fada to tabbas haka ne shi zaka ji ce masa as-siddiq ai malam ba da ba wasa bane ka san so da dama mutane sun manta wayi abubakar siddiq wani fa ka tafi shi sunan abubakar na gaske bai san shi ba alhali abubakar ba sunan shi bane asalin sunan shi abdullahi ibn uthman eh asalin sunan shi saboda lokacin da aka haihe sa babansa abdulka'aba ya sanya masa abdulka'aba da yin musulunta ne manzan Allah ya shi da abdullahi sai ake shi da kuma abubakarin ka je karanta tarihin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wa arda almin duk abin da manzan Allah ya bada labarin to ka gaskata to kurin sha'awa sun so su tuke manzan Allah suka ce manzan Allah to ka ba mu labari kuri ka ba da kaza da kaza wanda in mutum bai taba zuwa nan ba bai san shi ba to sai Allah ya turo mala'ika da hoton wurin kawai duk tambaya sai a gwada manzon Allah yana ganin wurin su ba sa gani sai ba su labari ai guri kaza kaza ne ai guri kaza kaza ne amma wallahi duk da haka dan mutane ne saboda ba su da rabo malam ba su musulunta ba to kaga mu ba mu ga annabi ba kuma mun mun a karbi musulunci sai mu wa sai mu wa Allah subhanahu wataala godiya daga wa tasdiquhu fima akhbara sanan wajtina bu manaha anhu wa jazara duk abin da aka ce manzon Allah ya yi hanya a kai ya ce kada a yi to kaka kuskure ka aiwatar e duk abin da aka ce annabin Allah ya ce kada a yi to ko da abin yana dingan kana son sa ka haƙura da shi saboda wa annabi Muhammad sannan kuma wa Allah yu'badu Allah illa bima shara'a kada ka kuskura ka bauta wa Allah face sai da karantar manzon Allah wannan fa shine ma'anar wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in baka faɗi in baka tabbatar da wannan ba to baka yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah bane suka ce to wa aminu bihi ku gaskata shi ma'ana su wannan abuwa su biyo to idan kuka imani da Allah ga abin da zai zo baya yaghfir lakum min dhunubikum Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta muku kurakuran ku ashe na daga cikin abun da ke jayo Allah ya gafarta wa dan annabi Adam tsantsar imani idan kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala to shi Allah a shirye yake ko da yaushe akan ya gafarta maka qul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace ya ku bayina da suka aiwatar da banna Allah ce kada ku yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya duk laifin da za ka aiwatar in ka roƙi Allah gafara wallahi Allah yana gafarta maka yace wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha ni Allah inji Allah da kansa yace ni ne yawaita gafara ne la ghaffarun ala wazni fa'al ne yawaita gafara ne liman taba wa amana da duk wanda ya tuba bisa abin da ya aiwatar sannan kuma ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala kuma ya aiwatar da aiki nagartace ashe yin imani da Allah yana sanya Allah ya gafarta wa dan annabi Adam da ma duk wata halitta take neman gafarar Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wa yujirkum min azabin alim to kuma Allah zai tsare ku daga azaba azaba mai radadi suka ce in daga an ce al'azabul alim ina ce azabin da kowace gaba ta bambanta da nata azabar Allah ya kare a ƙarƙashin wannan malam suka tattauna akwai wata matsaloli guda biyu matsalar fari shin aljannu za su shiga aljanna su ma game da za a samu aljanna aljannu za su shiga aljanna a gobe alkiyama irin yadda za a kai mu aljanna matsala ta fari kenan matsala ta biyu shin cikin aljannu akwai annabawa su ma irin yadda cikin mutane akwai annabawa malamai suka zauna akan wannan matsalar kamar haka matsala ta fari shigar aljannu aljanna al-imam al-hafiz ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsiri daidai wannan gabar ya ya koro bayanin malamai wanda mustafa al-adawi ya kawo wannan karatun al'imam ibn ashur alaihi rahmatullahi shi ma ya tattauna akan wannan matsalar da sauran malaman tafsiri malamai sun kashi kashi biyu akan wannan matsalar ta shiga aljannar aljannu ƙauli da farin shi ne cewa la ya dukkanu aljanna ai suka ce annal jinnal mu'minin aljannu masu imani in suka je gaban Allah inin kiyama suka ce la ya dukkanu aljanna ba za su ga aljanna ba وإنما جزاؤهم صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة سكتي أبند الله ذي مسو مرمكم الجنة شيني الله يتسأري سدق عذاب الوتاء وانا شيني بن تنفاني كما تندق صحابي أكو مسوانا فإنتر cewa aljannu ba za su ga aljanna ba amma kuma masu imanin Allah zai kare su daga ni daga daga shiga wuta amma tabbas sun yi ittifakin cewa duk shedarin aljanni kuma zai shiga zai shiga zai shiga wuta dan Allah ce wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-insi wal jinn ashe wannan ta tabbatar da aljannu suna shiga wuta to amma fa aljannar fa suka ce a'a Allah dai zai kare su ne daga wutar kauli na biyu suka ce a'a shi ne aljannu suna shiga aljanna suka ce wannan fa'inta ce ta ahlus sunna wal jama'a dukkanin ahlus sunna sun yi ittifaqin cewa ba shakka masu imani cikin aljannu in aka je gaban Allah su shiga aljanna suka ce to me dalilin su dalili shi ubangi subhanahu wata'ala da yake bayanin aljanna matan da Allah ya tana da wadan aljanna sai Allah ce fihinna qasiratut tarfi sai ce lam yadmithuhunna insun qablahum wala jan a cikin aljannar qasiratut tarfi akwai wasu mata masu takaita ganin su ba sa kallon wani namiji in ba mijin su ba sai Allah ya ce daga cikin sifar su kuma ta biyu lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan ba wani mutum da ya taba taba su Allah ce gabanin mutunan ko kuma wani aljanna ya taba su to kuma wa'annan mata a ina da suke a aljanna to tunda cikin aljanna suke kaga wannan ya tawo cewa ashe ita ma aljannar akwai aljannu a cikin ta tuna ai ba matan duniya bane Allah yake bayani akai a Allah yana bayanin hurul ain ne su kuma hurul ain ba su zauna a duniya ba suna aljanna ne to tunda a aljanna suke to Allah ce lam yadmisunna qablahum insun wa insun qablahum wala jan ba wani mutum da taba taba su sai Allah ce a qablahum wala jan kafin mutum wani mutum ya taba kuma ba a taba wani aljani ba da shafi jikin su to ashe wannan a aljanna ne dalili na biyu suka ce Allah yana cewa har yau a cikin suratul rahman wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda tsoron ubangijinsa cikin almukallafin kaga ai mu je mun kan cewa aljanni an dora masa shari'a yadda aka ce mu yi sallah su ma an wajabta musu yin haka to tunda haka ne kuma suka ji tsoron Allah suka aiwatar to su ma suna cikin wanda Allah zai baiwa gonakin nan guda biyu na aljanna Allah ya samu na ciki suka ce dalilin yau kuma aya take cikin suratul suratul kahf Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula masu imani ko tabbas wani suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suka aiwatar da nagartattun aiki mutane da aljanu kanat lahum jannatul firdausi nuzula ba shakka a gobe alkiyama aljanna firdausi ce makoma ko masauki gare su Allah ya sanya muna ciki za a sauke su cikin aljanna inji Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sai al'imamu ibn kathir da sauran suka ce wannan ayar tana tabbatar da cewa tabbas aljannu su ma za su shiga za su shiga aljanna matsala ta biyu ta ce shin Allah ya aiko manzanni daga cikin annabawa cikin annabawa daga cikin aljannu ga su suna cewa ya kauma na ajibu da'i Allah irin da annabi Nuhu yace ya qaumi ibudullah to su ma ga suna zuwa suna cewa ya qauma na a annabawa ne su ma aka samu cikin su suna yin wa'azi ko kuma ya al'amarin yake sai ce a to kuma a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ma'sharal jinn wal ins alam ya'tikum rusulun minkum Allah ce ya ku taron mutane da aljannu a gobe kiyama Allah bai faɗi wannan magana ya ce alam ya atikum rusulun minkum ashe manzanni daga cikinku ba su zo muku ba minkum kin nan jinsi ne guda biyu ga jinsin aljannu kuma ga jinsin mutane a kiran mutane da nasu annabawan kuma aljannu da nasu annabawan ne Allah yake nihi har yau al-hafiz al-imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa ba shakka an samu dai masu wa'azi cikin aljannu akwai malamai akwai malamai a cikin aljannu irin yadda ke da kwai malamai a cikin mutane amma kuma babu Allah bai taba aiko annabi wanda ke aljani ba ba taba yin wani aljani ba da sunan annabtaka suka ce babu shakka akan ci babu kwankwanto akan gun masu ilimi inji ibnu kafir ce babu shakka gun masu ilimi cewa Allah bai aiko wani annabi ba daga cikin daga cikin aljannu duk annabawan da Allah ya aiko gaba daya cikin mutane ne aka tambisa dalili me dalilin cewa babu annabi cikin aljannu sai ka hujja da fadar Allah subhanahu wataala da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wannan asratu yusuf kenan Allah ce wa ma arsalna min qablika ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam musu Allah ba mu aiko ba gabanin kai annabin Allah illa rijalan face duk wanda muke aikuwa mazaje ne cikin mutane rijalan kinnan ana nihin mazaje mutane Allah ce nuhi ilaihim musu Allah muke musu wahayi ashe wannan ya keɓance cewa babu annabawa cikin cikin aljanna sai dai ana samun masu masu masu wa'azi wancan ayat da Allah yake cewa alam ya'atukum rusulun min minkum suka ce ai da Allah yake faɗa yana magana da jinsi guda biyu ne aljannun aljannun annabawa su sune mutane wanda kiran cewa ashe in aka doka da mutum da aljan to a mutum ya fi aljanni daraja da kima wajen Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta da jinsin mutum da jinsin aljani ba ma kwatantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita mutane akan aljanu kuma sun fi kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dalili duk annabawan da Allah ya aiko babu aljani a cikin su mutane ne kuma Allah ce wala qad karramna bani adam musu Allah mun girmama mun darajanta mun kimanta dan annabi adam alaihi salatu wassalam sai gaba ta karshe suka ce anan aljanu sun yi ɗauki uslubin da'awa a wannan ayar ana istintaji ana cirato yadda ake kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun daga faɗi sun suka ce inna sami'na kitabun unzira min ba'di musa wannan gabar ta tana kanta da mutane yadda ake kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farin idan zaka kira mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ka ɗabi'anta da abin da kake so kai wa'azi a kansa saboda su sun riga sai suka yi imani sai suka jayo wasu musu mun fahimta sai suka fara kira zuwa ga ayi imani sai suka yi imani sai suka kira zuwa da ayi ne ayi imani sabanin da'awar zamani mutum zai ta wa'azi akan abu kuma shi ya kasa barin wannan abun wani daga cikin magabata wani rubutu su da yi wani malami ne wani uba ko uwa ce ta zo da ɗanɗanta ko ya zo da ɗanɗansa gun malamin akan yana son ya ma ɗansa wa'azi ya daina shayi-shayi ya ɗan taɓa abin da ke kusa da hankali yana ɗaukar caji eh da aka zo sai ya ce ma baban ba matsala gobe ku je ku dawo ya ce gobe ita za a masa nasiha washe gari suka dawo ya sake aika sai ce rana ka za ku dawo bayan sati daya har abin ya kai su kusan wata daya da suka zo zai na sai sace masa kalli yaron kai cewa ne ka ji tsoron Allah ka ji na shaye shaye ce in Allah da kan daga yau na bari sai uban ya ce ma shi malamin da ya ka dan sai masa nasiha ya saboda wannan kalmomin ne ka bata mana lokaci kusan wata guda muna zuwa muna dawowa sai ce kwari daga sai akwai dalili yace lokacin da ka zo da danka nayi masa wa'azi yace dabi'ar da yake fama da ta yace ni ma ina fama da ita ko kun bace karatun dabi'ar da uban yake yaron yake fama da ita kai shaye shaye shi ma yace to ya zan yi wa'azi akan abin da ni ina aiwatarwa ya ce shi ne na roƙi Allah ya taimake ni akan na bari ya ce lokacin da na bari to kuma ka ne masa wa'azi ya ce da iko Allah kuma an wuce wurin saboda zancen gaskiya na tasiri ne a zuciya ta kubakkiya in abin ya fito da gaskiya lokacin da wannan suka kawo bayan suka kawo ko Imam al-Bukhari ko da cikin magabata cewa ana azabtar da su ana musu hukuba akarmaka Allah dan Allah a taimaka ayi khutuba akan masu kuɗi su dinga intar da bayu a dinga intar da bayu ya ce to insha Allah za a yi hudu ba sati mai zauwa bayu sun shirya kowa ta tara kaya ne yana ce zai samu liberté liman ya zo ya waske bai hudubar ba sati mai zauwa aka zo kuma ba a yi ba suka ce ah to wala Allah sati na uku malam sai da aka kusan wata guda kana malam ya zo yi ba sai aka intar da su bayan an intar da su suka gugunsa suka ce ba mun fa mun zo bane dan mu yi maka godiya bisa abin da kai saboda wannan watan da muka yi wallahi uquba karuwa ta yi amma dai mun zo ne mu ji dalilin da yasa ka jinkirta ka kasa yin khutba lokacin da ya kamata a yi ta kuma ana wa'azi ne lokacin da ya kamata a yi wa'azin sai ce abin da yasa ban yi wa'azin ba ya ce ni ban da bawan da zai intar da shi sai da na jira Allah ya bani kuɗi na sayi bawa na intar sannan na ji daɗin yin wa'azin ko kun fahimta sai da ya sayi bawa shi ma ya intar sannan kuma ya yawan mutane wa'azi a kai to kaga abinda aje suka kira a kai sai suka yi imani da Allah kana sannan kuma suka zo suna kiran mutane zuwa ga ga Allah subhanahu wataala sannan kuma sun yi amfani da uslubi mai kyau na jan hankalin mutane dan su gane addinin Allah subhanahu wa ta'ala shi sala ce ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kai kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga imani da Allah bil hikma a sanya hikima da wannan zaka ga alqur'ani mai girma saboda tsabar hikima akwai kalmomin da qur'ani wallahi baya fitar da su koyi su yake sai dai ya kinayar su ka dibi alkur'ani da Allah yake cewa nisa'ukum harsul lakum fa'atu hasakum anna shaytum bi Allah yake jakkanta littafan tafsiri kinaya ce akai anan da Allah yake cewa aula mastumun nisaa kinaya ce akai anan duka boyewa saboda mi malami ba cika son a dinga jin kalmomi wanda dan tasha ke faɗa ba a bakin sa shi yasa sai qur'ani yake boyewa amma sai ka ji wasu malamai suna fitar da wasu maganganun abinda in ka faɗa yaro ɗan firamare ya gane karatu amma dole su kake kai saboda shaidanci kowa sai ka fitar da ka faɗa wannan shaidanci ne bayan cikin siffa ta da'awa akwai abin da ɓoye su ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yace idza jala idza jalasa baina shu'biha arba al arba idza jalasa baina shu'biha al arba thumma jahadaha sace faqad waqa faqad wajaba alaihi al ghusl idan mutum ya kasance tsakanin gaɓoɓinta guda hudu sannan kuma tun majahadaha sannan kuma ya kusance ta to faqad wajaba alaihi al-ghusl wanka ya wajaba kansa ai wannan karatun da bukata sai ka bin sai ka bai kai ka faɗi me ake so a gane an gane an gane amma ka ji wannan ta tawuri so yake dole sai ya faɗi ashar Allah ya rufa mana asiri istimali irin wannan alfaz ga ɗalibin ilimi yana zubar da mutuncin ɗalibin ilimi in ji malamai akwai abin da matsayin ka ɗalibin ilimi eh gaskiya ce amma koyi ta shine mafi alkhairi gare ka Allah ya datar da mu aya ta gaba sai Allah ya ce aran ma wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin Allah ya ce wa man la yujib da'i Allah duk wanda bai karba ma mai kira zuwa ga Allah ba ma'ana bai karbi da'awar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam Yesu alaihi suka ce duk wanda yayi sakaci bai yarda ba ya karbi abinda annabi Muhammad ya zo da shi to fa laysa bi mu'jizin fil ard shi fa ba zai iya gagarar Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa ba ma'ana ba zai iya wa Allah gudu ba ba za ka iya ɓuya daga hukuncin Allah kuma da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba a duk inda kake Allah yana ganin ka alladhi yubsiru dabiba namlatin yubsiru dabiba namlatin sauda fi lailatin dhulma Allah shi yake ganin tafiyar tururuwa bakar tururuwa saman bakin dutse kuma cikin duhun dare Allah kenan daga duk inda zaka je suka ce wa junansu zaka ga Allah yana ganin ka yana tare da kai ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda za ka kasance Allah yana tare da kai in kana Allah yana tare da kai ma'ana ilimin Allah yana tare da kai Allah ya san da kai jama'a mun ci karatun suka ce to falaysa bi mu'jizin fil ard baya gagarar Allah subhanahu wa ta'ala a doron kasa domin ita kanta kasa kawai ta Allah subhanahu wa ta'ala ce kasar nan ta Allah ce daga abin ba zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba walaysa lahu min dunihi awliya kuma baya da wani majibincin lamari wanda zai taimake sa in Allah ya masa nihin azaba to babu wanda ya sai tar gaba ya ce ma Allah wannan nama ne bai da wanda zai taimakon sa gaban Allah subhanahu wata'ala sallah ce ulaika fi dalalin mubin masu irin wa'annan sifar suna cikin bata bata bayanan ya Allah ya kare Allah ya kare sai Allah ya ce aya ta gaba أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الله يجزي أولا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض shin ba sa gani masu ƙaryata alkiyama cewa in aka mutu za a tashi Allah ce shin ba sa gani annallahu allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah tabbata zai tada mutane bayan sun mutu shine wanda ya halicci sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai shine wanda ya halicci sama guda bakwai kuma kasa guda bakwai walam ya'ya bi khalqihi kuma da Allah ya halicce su ba wata gajiya ta saki Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai gaji ba ya ce wa ma masana min lugu ba mu gaji wajen halittar samai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai walam ya'ni bi khalqihinna kuma subhanahu wa ta'ala bai gaji ba wajen wajen wajen halittar su kuma ya halicce su a sifar da babu wanda ya taɓa irin wannan halittar suka ce bi qadirin to Allah ne shi ne wanda yake da iko ala an yuhyiya mauta a kai in mutum ya mutu Allah ya tada shi jama'a mun fahimta Allah yana da iko a kai in ka mutu Allah ya tada shi annabi annabi Ibrahim ne yake roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya nuna masa yadda yake rayu da mataci Allah ya ce masa awalam tu'min yanzu kai annabi Ibrahim ba kai yarda ba cewa in aka kuranta da mutum ya ce bala Allah na yarda na yarda amma walakin yadma inna qalbi ina son zuciya ta ta samu nasuwa da yaqini akan abin da ke faɗa sai Allah ya karantar da shi Uzairu da ya zo ya ci gari gari ba kowa a ciki sai tsofin gidaje أن يحيي هذه الدار بعد موتها يا زائل ولا تريد على الفارس سأل بنت السلاح هم على الفارس أصحاب الكهف الذي يعرفش هم على الفارس shine Allah ya ce ubangiji da ya halicci sammai da kasai kuma shi Allah bai gaji ba lokacin da ya halicce shi bi qadiri wallahi yana da iko على أن يحيي الموتى أكن يتايب لمهتو الله إلا تديك أكن يتايب لمهتو سألة بلا مصورة إنه على كل شيء قدير الله يكون أكن دك من كل أرادوا ba wani abu da ya gagari Allah yi wallahi Allah qadirun ne ala kulli shay'in mai iko ne yo in yace abu kaza ya kasance da ba inda ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in Allah yace abu kaza ya faru kawai faru yake shi ke da kawai an kare shi ne ce innahu ala kulli shay'in qadir shi Allah akan dukkanin komai mai iko ne aya ta ce sai Allah ya ce ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce wa yau da ƙwararrun lalina ta kawo Allah ka ambata musu ranar da Allah zai gishirar da wani sun kafin cewa Allah suka yi abin da suke so a duniya a gidan duniya to in aka je kiyama Allah ce za mu fitinar da su ala dari akan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu wutar ga ta gani tabbas sai Allah ya ce da su alisa hada bil haqq yanzu shin wannan azabar ba gaskiya ba ce shin wannan abin da ake cewa in mutum ya yi kaza da kaza da kaza da kaza ga makoma ya zo abu bai tabbata haka ba faɗi sai su ce bala wa rabbi eh abin tabbas haka yake ko muna rantsuwa da ubangijinmu qala sai Allah ya ce da su fadhuqul azab bima kuntum takfurun ku dandani azaba sakamakon abin da kuke aiwatarwa na kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ku ɗanɗani azabar Allah subhanahu wa ta'ala dalilin kucicewa Allah da kuka yi a gidan duniya kuka karyata Allah subhanahu wa ta'ala ashe duk wanda ya kafirce ma Allah to in aka je alkiyama malam za a fitar da shi a kan wuta kai ba kafiri ba hatta mutum mai imani to sai ya ga wutar jahannama malam hatta mutum mai imani domin ya tabbata idan aka taru a inda za a yi hisabi kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da kansa to Allah ya ce waje a rubuka wal malaku saffan saffa Allah ce waje a yau ma'idin bi jahannam za a zo da jahannama a wannan ranar ma'aikin Allah yake cewa za a zo da jahannama tare da linzami guda saba'in jahannama tana da linzami guda saba'in ya ce ma a kulli lizamin sabo mai ake alfin minal mala'ika duk linzami daya mala'ika dubu saba'in yake rike da shi duk linzami guda daya mala'ika dubu saba'in yake rike da shi shi ne jihannama take tafasa ba abin da ta yi sai ta sai ƙurri tana ta kuka Allah ya kare to Allah ce idan aka je alkiyama kafiran da ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah zai bijirar da su akan wutar jahannama kuma Allah zai sanya su Allah ya kare mu Allah ya kare mu to kuma anan ya kamata mu kwana jama'a sai sauran mana sauran aya guda daya gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna sai mu liƙe karatun wannan shekara kuma sai wata shekara bana ubangiji ya muna alfarma ta fassara sura guda guda uku mun fassara suratul dukhan muka fara muka jafiya kuma cikin yardar Allah gashi mu muna buda wa ahqaf muna roƙon Allah ya sanya alkhairi da albarka a karatun da muka yi amma a da muka tashi karatu cikin ƴan uwa wani ya nemi alfarmar cewa a darasin yau tunda mu yi karatu akan harka ta aljanu to dan ai Allah yana da buƙatar a ɗan tambihi wa azkarikin da ya kamata mutum ya dinga yi shi abinda malam suna tattauna akan azkar ba shakka daga cikin abin da ke kare mutum mutum ya samu kaya garkuwa a jikinsa akwai karanta alkur'ani mai girma musamman ma suratul baqara annabin Allah yake cewa iqra'u suratul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala ma'aikin Allah ce yau ta karanta suratul baqara domin riko da bakara akwai albarka duk wanda ya riƙe karatun bakara to rayuwarsa tana cikin albarka in ci annabin Allah ya ce watarka ha hasara barin karatunta kuma asara ce da dama sai ce wala tastati'u hal batala ay as-sahara duk mai karanta suratul bakara to ba yadda za a yi malaman tsibbi da bokaye su ci nasara a kansa inji manzon Allah daga karanta bakara na da amfani kwarai da gaske haka karanta ayatul kursi yana da matukar muhimmanci sosai kwarai da da gaske haka kuma karanta ayoyi guda ukun ƙarshen bakara amanar rasul zawwa ƙarshe suna da matukar muhimmanci a rayuwa sannan kuma daga cikin abin da sunna ta karantar cewa ma'aikin Allah yana wa jikokinsa alhassan wal husayn shine yana cewa su wa'idukuma bi kalimatin lahi tamma wa'idukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama yace wannan addu'ar annabin Allah annabi Ibrahim ya kasance yana maɗiyansa annabi Isma'il da annabi Ishaq wannan tawada da wannan addu'a na daga ciki Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba wani bawan Allah mutum da zai waye gari ko da marce yace bismillahi alladhi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السوء ما يكن الله يتي والله كوتر ناكا بل يتيجيك با با الجنة كوتر ناكا با أبن دي شوكا إنجي إنجي من الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم yana da cikin addu'a da ya kamata mutum ya maida ma hankali addu'a da ma'aikin Allah a karantar da shi a daren da aljannu suka sauko suka so su suka tare manzon Allah a cikin wani lungu a Madina ɗaya daga cikin sa dauke da da wuta yana son ya watsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a wuska sai mala'ika Jibril ya sauka ya ce wa manzon Allah kul kace sai ce ma a kullu zan ce sai mala'ika ce shi kace a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan addu'ar karanta ta da ikon Allah subhanahu wa ta'ala garkuwa ce wacce tsakaninmu da shidanu Allah ya tsare mu da su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a rayuwarmu ya kuma biya mu bukatunmu na alkhairi in Allah ya yarda gobe a kan karatun mata da za mu gabatar a wannan masallacin daga karfe goma na safe zuwa sha biyu na rana in Allah ya yarda da kuma da daddare akwai wacan khatima ta wannan shekara za mu rike tafsirin wannan shekarar sai kuma wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya yarda subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh